أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta 39 kuma za mu tashi a farkon fasali da yake magana ga zakar fidda kai wato shine zakar kono wanda ake bayarwa bayan an kare azumin ramadana a shine ma da yake cewa fasalun rabewa sadaqatul fitri watan zakar zakar kono wajibatun wajibi ce wajibi ce farabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ya wajabta ta tajibu tana wajaba bi awwal lailati idil fitri ga farkon daren idin watan a farkon daren idin watan cin abinci wato shine sallah karama inji bahaushe ko to shine idil fitr ma'ana sallah wadda ake cin abinci da safi kamin aje masallaci ko kamar da muka riga karanta ita sallar idi sallallai ita ce ake son sai an kama baki sai an taso da masallaci sannan kowa ci abinci ita kuma idul fitr wato shine idin da ake cin abinci sallah karama kenan inji bahaushe ita ce wadda shi kuma tun daga gida kamin mutum ya fita ake son ya ci abinci to shi yasa ake ce mata idul fitr to shine tajibu tana wajaba bi awwal lailatin a farkon daren idul fitr wato idin cin abinci idin sallah karama kenan ala ahadil qawlaini bisa ga ɗayan zantuttuka guda biyu al mashhuraini waɗanda suke shahararru mabayyana wal akaru wani zancen kuma tajibu tana wajaba bi dulu fajr yawm al eid da hudowa al fajrin ranan sallah din yinin sallah ana abinda malai yake magana shine wato ita wannan sallah wannan zakka ta fidda kai watan wajibi ce manzo Allah sallama ya wajabta ta sannan kamar yadda ake faɗa wato shekara ta biyu da hijira ne aka aka wajabta ita wannan manzo sallama ya wajabta ita wannan watan zakka ta kono din nan bayan an kare azumin ramadana to a fitar da wannan kono wanda za a biyan dainan gaba insha Allah to shine an ce shekara ta biyu da hijira aka fallanta ta manzo Allah sallama ya wajabta ta to don haka a to shine sai manzo Allah sallama yake cewa to shine yake cewa sadaqatul fitr wajibatun farz rasulullah manzo Allah sallama ya fallanta ta ko kamar yanda a ya ce manzo Allah ya farzanta ta kuma tajibu tana wajaba ne bi awwali lailati yawmil idi bi awwali lailati a farkon daren idil fitr daren watan idi ta sallah ta cin abinci ma'ana sallah karama kenan to shine ma'ana kamar wato farkon dare kamin safiyar idin ta yake nan to farkon dare na gobe sallar farkon to sannan ne yake nufin ta wajaba daga nan ne za a bare ta to magana ta farko kenan shi yasa shi yasa kaji ya ce ala ahadil qawlain bisa ga dayan zantutuka guda biyu al mashhur da kuma dukkan su mabayyana ma na shahararru sai ce wala karu zancen dayan shine tajibu tana wajaba ne bidulu ifajr yawmil eid da huduwar alfijiri na ranan eid din wasu sun ka ce ma'ana sai ranan eid ta yi alfijir ya hito to daga nan ne ta wajaba ba ana daren ba ba ba tun gobe ba ba tun ana gobe sallah ba kenan to shi ne sai malai cewa fa'idatu da khilafi abinda fa'idar shi wannan sabanin tazharu tana bayyana ne fi mata a cikin wanda ya mutu aw walida ko an ka haife shi aw aslama ko yan musulunta aw nahwi zalika ko makamancin haka ma'ana shine a kaga in aka dauki waɗanda suka ce tana wajaba ne a farkon daren watan idi din to kenan a wajen su kamar irin in ya zama sai yanzu an ka haifi mutum sai an ka haifi yaro da dare to anan kaga bata wajaba gare shi ba kenan tun da dai ko da an ka haife shi lokacin wajabcin natan ya wuce gare ka ne an fahimta amma an ka dauki waɗanda sun ka ce a'a sai watan alfijir ya fito na ranar sallah din sannan ta wajaba to in an ka haifa maka yaro da daddare ana gobe sallah to shi ma sai ka fitar mashi ba an fahimta ko kuma kamar watan kuma suna cewa yana bayyana ne har yanzu kamar irin wanda ya rasu kaga duk wanda ya rasu in waɗanda sun ka tafi ne akan cewa watan farkon dare din kamin gobe take wajaba to kaga duk wanda ya kai wannan lokacin in dai ya kai lokacin da ta wajaba din to ko da ya rasu cikin dare sai ka fita mashi kenan amma in wanda shi kuma ya ce a'a sai in watan alfijir ya hito na ranar sallah din sannan taka wajaba kaga kenan in wani ya rasu cikin dare kamin lokacin yayi kaga shi bata wajaba kenan gare shi to dai a takaice dai shi imanar yake nufin watan sabani yana bayyana ne cikin wanda watan a yar rasu na wani hawi da makamanci ko kamar mutum da ya sake mata tai kaga shi ma in ya zama kamin ta wajaba din ya sake ta kaga kamin in ta wajaba in mun dauka irin wanda sun ka ce farkon dare ne kaga sai ya zama sai in sai cikin dare ne ya sake ta ana gobe sallah amma cikin dare to sai to kaga shi din ne mana ta waje baki nan gare shi wallahi da ya alamu to wannan da shine abin da ake magana to to sannan sai malai ci gaba da cewa waya juzu tana wajaba waya juzu waya juzu ikhrajuha kuma fitar da ita yana halatta kabar da yawmin iri gabanin yawm ranar sallah din bil yawmain da yini biyu wa thalathati da mayini uku ma'ana shine in kaso ya halatta kana iya tun ana sauran kwana biyu sallah sai ka bayar din ko ma tun kwamin kwana uku duka ya halatta ana iya yi kuma nan abin da ya sa malamai suke cewa ai haka nan saboda tana yiwa shi wanda za a kai man baya da abincin da zai ci wanda za a mai abincin sallah da shi ya to in ya zama sai ranar sallah ka kai mashi da safe to kamar a sarrafa abun a dafa abincin da shi ya kaga wuri ya kure da yawa to shi yasa suka cewa wato dan aka bashi amma irin kamin sauran kwana biyu kaga zai je ya gyara yanzu kamar irin a ce irin dawa ce ko masara kaga ai kamin yanzu a ce a je a a surfa su a je a yi nika a yi menene a zo ai kaga wuri ya tafi da yawa to shi din ne to shi yasa suke cewa a bayan din kamin watan a sallah din da sauran yini biyu ko yini uku kaga in ka lissafa waɗannan su ne zantuttuka kenan guda uku amma wasu malamai suna cewa dai cewa yinin biyu din kuma shi ne mafi rinjaye da bakin yinin biyu din zuwa baya sannan malamai ce wala ta kudu ba ta faduwa ita wannan zakka ta kono bi mudi zamani ha da wucewar lokacinta wato shine sai ya zama lokacinta ya wuce kamar tunda an ce kamar waɗanda sun ce za ka fitar da ita ne a farkon dare to sai ya zama baka fitar din baka kuma an ka kai wani shekaran sallah an gane to ba wai shikenan ta faɗi gare ka ba sai fa kabiya din tana nan bisa kangana kan an fahimta da kan ga koda lokacin nata ya wuce baka fitar ba to shine ka nufin wai koda ka bari lokacin nata ya fitar gashi ka ke fitarwa din har wurin ya wuce wanda aka fitar to ana nan dai ana bin naka din to shine ma'ana wala ta tsukur ba ta faduwa bi mudi zamani hada wucewar zamanin nata din sannan sai malai ce a iyaka abinda annan wanda duk ta kama shi din gashi yana da wadata ya baya yanzu amma ya ki bayarwa har ya ƙara lokaci misali kamar kila an ce a bayar mu ɗauka misali sai a ce wanda sun ka ce a bayar ɗin irin sallah da safin ga kada abin kai kuma kake bayarwa har an ka kwana ko an kwana biyu to ka yi sabo ka yi laifi amma har ana ana bai kaɗai sai ka biya ɗin yawwa to wannan shine sannan sai malam ya ci gaba da cewa kuma walatu da fa'u ba a bayar da ita wannan zakka ta kono illa li faqirin sai ga mabukacin abincin abinci ma'ana sai ga wanda yake mabukaci kamar yadda can ya gabata ko mun ce fakiri shine mabukacin abincin shekara ko da yana da wani abu amma dai abin da yake mallaka bai wadata da shi zuwa ga shekara to ana bashi haka nan balle miskini kenan ko to duk ana basu amma fa sai ya zama fakirin shi kuma ya zama hurrin da ba a babawa musulmi kuma ya zama musulmi ba a ba kafiri saboda haka in za a bayar da ita to ba a bayar da su wasu ga fakirin talakadin ko kuma miskini duka su ake baɗin kuma ya zama ɗa musulmi sannan ko ba laifi mutum yana iya ba ɗan uwan shi waɗanda ba dole ya ciyar ba kamar yayanka ko kaninka wanda ba ƙarƙashin ka yake ba misali ba kai ka ci da shi ba to duk kana iya ba shi an gane haka nan mata tana iya ba mijinta don ba ita ka ci da shi ba sannan amma shi watan shi kuma bai halatta ya ba mata ta zaka kuno din shi kuma ba a yin haka nan to wannan da aka ce wanda da yake duk da yake nan gaba zai ƙara gaya mana waɗanda za a bata a sannan sai malai ce wahiyya sa'un ita sa'i ɗaya ce ake bayarwa min galibi kuti ahlil baladi daga mafi rinjayen abincin ma mutanen gari saboda haka in za a bawa don mutum ɗaya sa'i guda ake fitarwa gare shi sa'i ɗin nan shine mudu hudu kamar yadda kuma bayanin mai gabata a halakar waccan ta lokacin baya cewa sa'i din nan bai girman tiya ba irin wannan tamu ba wanda mu muke aure ita din nan babba ta fi shi girma to kuma ga sa'in da ake ba don haka idan mutum yana iya bayar da wannan girgijin tiya haka kamar mutum ya auna tiya wannan kwanon babban da muke amfani da shi muwa sai mutum ya dan sa hannu sai ya dan shafe shi haka kadan to sai duk mutum daya irin haka nan za a bayarwa gare shi in kuma mutum na da sa'i wanda zai auna da shi kuma shikenan yayi to wannan shine ake bayarwa to shine yace sa'i ake bayarwa min galibi quti ahlil balad kuma daga mafi rinjayen abincin mutanen gari idan ya zama masara ce mafi yawan abincin su sai a baya cikin ta idan ya zama shinkafa ne mafi rinjayen abincin sai a baya ciki idan kuma ya zama dawa ne gero ne ya danganta dai amma kuma in ya zama mutanen garin misali kila dawa suke ci kai kuma kana da wadatar da zaka ba su shinkafa kufa in ta fi tsada wannan yayi kyau kuma kamar su haka nan ba bai fi bane shi ma to wannan shine haka ake yi sannan sai ya ce kuma a zo da yake can da muka yi magana wajen bayarwa din wanda ake baɗin har yanzu kana iya bayarwa kuma malamai suna cewa ya halatta kamar sai ya zama kun ka ga wani mutum wanda wannan mutumin yana da matuƙar muhimmanci ya kamata kowa cikin wannan konon da zai bayarwa sai ku dan tattara ku dan hada da dan yawa haka misali kila wancan ya kawo guda biyu kamar na mutum biyu wancan ya kawo na mutum biyu ko ma fiye da haka ya danganta ne daga rukun har ya dace sai kun ka dan hada da dan yawa haka sai ku je ku sai a ba wani mutum ɗaya wanda aka gara shi a bashi wannan duk ya halatta ba komai a to wannan shine sannan sai malai ce bayan wannan kuma a tana wajaba ne Allah musulmi bisa ga wanda yake musulmi shi yake fitar ma al-hurr kuma wanda yake da al-mukallafi wanda yake baligi al-musir wanda yake mawadaci an nafsihi daga kai ne wa amman talzamu wato ta zama dole fitar daga kai ne wa amman talzamu na faqatu da kuma duk wanda ya zama dole ya ciyar min almuslimina daga cikin musulmai amma khasatan kibe bil qalabata da kusanci kal awladi kamar yaya wa bil riki haka nan da bauta shi ma kal abidi kamar bayi wa bi gairi hima da ma wanin su kan zauje kamar mata wa khadimiha da mai mata hidima wa in kanat maliyatan ko da ta zamo mawadaciya ce ana abin da malai yake nufi shine wato tana wajaba a fitar ga musulmi da haka musulmi shine yake wajibi ya fitar ko a fitar mashi in ya zama yana karkashin wani ne kuma a rahoto wanda yake ɗa shi yake fitar ma banda wanda yake bawa shi wanda yake bawa bata waje ba a fitar mashi ba sannan kuma bayan wannan almukal ok na na'am wato wajen wajen fitarwa kenan ba shi bawa bata waje ba ya fitar ba da kanshi ba an gane almukallafi kuma wanda yake baligi wato shi yaro shi fitar mashi za a yi wanda yake karkashi ne zai fitar mashi shi ta waje ba gare shi ba cewa za a yi dole sai cikin watan si shi yaron sai in shi in yana da abin da zai bayar a'a wanda aka karkashi na shi zai bayarwa an fahimta to shine ma'ana tana wajaba alal musulmi ga musulmi hurdin da al mukallafi wanda yake bawa al musil kuma wadaci ma'ana yana da abin da zai bayarwa ya wajaba ya bayar da ita an nafsi daga kai ne wa amman talzamahu nafaqatuhu da duk wanda ya zama dole ya ciyar to dole ne watan a iya ciyar da watan dole ya bayar da su ba don haka anan wurin idan mutum ya zama da matar shi da 'ya'yan shi da bayan da gare shi duk karkashi da suke to shi zai shi zai fitar masu har da bayan naka in kana da bawa shi ba bata waje ba gare shi fitar can da kai ne inda kai yana karkashin kai da ta waje ba gare ka ka fitar mashi din amma dukan su da sharadi su zama musulmai ne shi yasa ya ce amma minal muslimin daga musulmai khasatan kebe wato banda in ya zama kana da bawa amma sai dai kafiri ne ba sai ka fitar mashi an gane ko kuma kana da yara wasu waɗanda suna ƙarƙashin ka kai ka ɗauke nauyinsu da komai to su ma ba za ka fitar masu ba inda ya zamba musulmi bane su ba to shine kuma waɗanda suke ƙarƙashin ka bil kalaba ta hanyar kusanci kala da kamar ƴaƴa to ƴaƴan kai za ka fitar masu sai in sun balaga in sun ka balaga sun ka girma to shikenan sai su ɗauki nauyin kansu can su fitar da kansu ko kuma mace in ka aurar da ita ita ma to shikenan kuma musamman suna cewa kuma har zama mijinta ya sarje da ita to daga bakin nan kai ta zama wajibi wata mijin nata shi tafi ta mata ba kai ba sannan wabin rike haka nan da bauta wato shine kal abi da kamar bayi mutum bayi ne da karkashi ne shi zai fitar masu wabe gare ma haka nan wani su zauce su kawo mata kai zaka fitar da matarka wa qadimiha haka nan watan ita matar taka wanda yake shine kai mata hidima watan a bawa kenan wanda yake yana mata hidima amma wanda ba ba wai wanda aka biya ba an gane ya zama irin wanda aka dauka ne dan aiki ne wanda biya ne aka yi ba shi yake nufi ba a a wanda ke mata aikin ba shi yake nufi ba kamar aikin ta misali ba shi yake nufi ba amma in kuma kai don kyauta ta kuma kaga kai haka nan kuma yayi ba kuma matsala bane sannan sai malai cewa in kanin malaitan ko da ko ta zama mawadaciya ce ita matar ta kadai to kai zaka fitar mata sai in ta dauke maka ta ce bari ta bayar da kanta to shikenan sannan sai malai cewa qawlu na zancin mu da mun ci alal muslimi zuwa ga musulmi ila har zuwa karshe ma'ana ila akhir shi ne ma'ana ila akhir din nan ne ila akhir yake nufi har zuwa karshe to abin da yake nufi da shiya sai ce ihtirazun saboda kiyayewa ne min al-kafir daga kafiri kafiri bata zama kono ba ya bisa kai ne war raqiqi da bawa shi ba wal mu'sir da mara shi wanda ba ya da shi yanzu fa inna hala tajibu alaihim domin su bata wajaba akan su ba a wal mu'siru to sai zai fada maka to menene wanda ake ce shi mu'siru din nan wanda a talaka din mara shi din sai ce huwa alladhi shine wannan wanda la yafdulu lahu sa'un sa'i dai bayyan saura gare shi an kuti yawmihi daga abincin yinin shi wato sai ya zama shi gaba ɗaya kullum shi haka yake a wannan shi wato a in in in abincin da zai ci wannan shi kadai a gare shi ranan da an ci shi bai raga sa'i guda a ji gashi wanda za a ci gefe to shine yake nan magana din kullum ya zama kenan kaga irin wanda shi kullum sai ya ta ya nemo kenan to shine amma malamai suna cewa kuma kamar irin wanda ya zan bai da shi yanzu ga hannu amma dai ba wai ainihin shi irin wanga miskin ne wanda kullum haka yake ba kamar sai ya zama irin talaka ne shi amma dai yana noma yana noma kuma wanda yana samun kayan gona masu yawa to wannan in ya bari sai wannan lokaci to in bai da shi yanzu na baya ba to shikenan idan lokaci yayi kaka ta yi noma abin gona shi kai gare shi to sai ya fitar a ciki din wallahu alam to wannan shine mana yake cewa wal muwasir wanda atala kadin mara shi huwa allazi shine wannan la yafdulu sa'un sa'i dai bayan saura lahu gare shi an kute wa mihi gabin cin yin shi kuma wala yaji da man yusallifu bai samu wanda zai ranta mashi ba iyahu shi wannan abun ba ma'ana bai samu wanda zai ranta mai fitar din ba to wannan shine yake magana da yake nufi da cewa ainihin watan a wato shi wanda yake bai da wanda zai ranta mashi to shine wanda ake nufi wanda a wanda amara shi din to wannan kenan to da yake wannan babin ya kai ƙashe ina jin kamata yayi mu aje nan sai mun dawo sai mu tashi cikin a shi albabur rabi'u ko da yake magana kan azumi din saboda haka zamu tsaya insha Allah sai mun sake dawowa da dai muna fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal Zamfara Najeriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh